الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حتى قدره الدار العظيم وبعد ودي أثبت قال لما أخذ الفركي dinga mana wannan rana domin ci gaba da karatunmu mai suna addaura su ta'afiliya da hayatun zaujiya wato karatu ne da muke gabatarwa guduri ga ma'aurata a musulunci wato wanda ya shafi rayuwar kowa da kowa rayuwar mu gabaki daya da mu da iyalanmu musamman wanda yake gina mujtama na musulmi gabaki daya ta yadda za a samu ci gaba ta yadda za a samu karantarwa na addinin musulunci da tarbiyya na musulunci ba tare da an samu wani irin halal ko na cuɗanya wanda bai kamata da addinin musulunci kamar kullum muna gabatar da karatun nan ne tare da gurzon malami a cikin burhanuddin ibn maulana shek aminu malam goje wanda insha Allah yau ma insha Allah za mu yi karatun tare da shi a wannan shafi mai albarka mai suna Nasir Sik Ado Musa da ke nan safa na Facebook da sauran shafukan mu na abin da ya shafi YouTube da Instagram da sauran to alal hakika idan ba a manta ba wancan karan mun tattauna abin da ya shafi auren dole da kuma soyayya kafin aure wani sashi nasa mun tattauna abin da ke cikinsa abin da ya shafi auren dole da abin da ya shafi soyayya kafin aure da kuma auren cancanta wanda muka bambanta shi da ma'anar auren dole yau ma insha Allah zan yi ka abin magana da shi Buhari din domin mu saurari abin da ya zama na tafaddal tafaddal la alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
na tafaddal na yan uwa wanda muke da su a wannan shafi namu mai albarka nasir shaɗaɗo musa ta faɓalewa rahimahullahu kamar yadda babban shehin malami sheikh muhammad nasir nasir sunnati wal islamiyyati wa ɗariƙati tijjaniyyati ya mana shimfiɗa wannan karatu namu na guzurin ma'aurata wanda yake amfana da dukkan jama'an musulmi ma'auratan da matasa da mata gida na nufin wanda ake kira matan aure da wanda Allah yake shirin azurta su da yin auren su mata 'yan mata kenan da samarika duk wanda yake je da mu insha Allah zai ji abin da zai amfana a addininsa da kuma rayuwarsa ta duniya ya kuma samu sakamako a lahira a na farko ina mai bada uzuri kamar yadda yan uwa suka sani muna gabatar da wannan karatu ne duk ranar laraba amma yau rana ne ta alhamis to bisa wani uzuri da ya sha kamu da kuma muna cikin damuna yawanci ruwa ake kai to sai yau dai Allah cikin ladufinsa ya yadda za mu gabatar da wannan karatu kamar yadda babban shehin malami ya faɗa cewa wancan sati mun tsaya akan wato muhimmancin soyayya kafin aure da kuma illan auren dole da kuma bambanci tsakanin auren dole da auren cancanta to yau ma akai bisa yadda jama'a suke ta neman akwai wasu nukudodi wanda ba mu gama warware su ba to shine kai tsaye da mu shiga bayani a kansa idan mutane ba su manta ba mun yi bayani cewa bambancin auren dole da auren cancanta shine ba zai yiwu a samu ɗaya wanda ta samu tarbiyya na addini kuma tana da ilimi na addini gwargwadon hali tana da ilimin zamani gwargwadon hali ta yi makaranta ta taso kasan shi soyayya wai malam bahaushe na ce so gaman jini eh kawai sai ka ga wani kai baka gama abin soyayya a jikinsa ba kuma sai ka ga wata mai hankali ita kuma damuwanta shi ne to ba zai yi uba ya tarbiyya ma essa tarbiyyar addini ya ba su ilimin addini da na zamani kowai wani wanda bai cancanta ba ya zo kowai rana guda su haɗu da ita ko a jiki ko ya ganta ya zo ce na santa ita kuma dama mata sau da yawa sun fi karkata wurin mutumin da ba na kirki ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake ba da haƙuri wa mazaje yake cewa a su mata yace suna wahal ne da mutumin kirki mutumin kuma da mutumin banza kuma shine suke masa biyayya amma mutumin kirki walakanta shi suke to shine har annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ina jin tausayin ko kuma wani ruwa yake ba na so na gansu a gidan mutumin da ya zama na banza wanda yake walakanta su su kuma suna masa biyayya amma annabi yace ka zaɓi ka zamo mutumin kirki su dinga maka walakanci akan a ce kai ne kake musu walakanci su kuma suna ma biyayya to sun so da yawa mata sun fi biyayya wa mutumin da ba na kirki ba shi yasa mace ko da ga wani shi yasa daga irin kamar amu hausan mu na Bauchi ira akunci arewacin Najeriya ka jancin an ce gaye to gaye su da yawa mutum ne wanda Allah ya hore masa juya yan mata wajen masa biyayya amma kuma makaryaci ne kuma ko sun san makaryaci ne su da so hana ganin laifi da ga sun fi karkata wurinsa to ba zai yi uba ya tirjiya ma yarsa na addini da na zamani a ce irin wannan ya zo da sana'a ma mai kyau bayi da shi ko da na da sana'a amma bayi da tarbiyya da ka gan shi ka san ido ba mudu ba ya san kima to ba hali sai zo dauki essa ya aurar masa da ita sabiya da ya kaufan ne ma sai kau abin da zai auku fil mustaqbal abin da zai iya faruwa gaba in tun kan hafin ko me zai iya faruwa wannan wannan in ya hana ta aurarsa ya nemo wanda ya cancanta da ita zai kare mata mutuncinta da addininta da iyayenta wannan ba auren dole bane sunansa ba kuka za ta ba ko da kukan jini ne wannan ba auren dole bane sunansa auren cancanta domin ya nema mata a uba wanda zai zama uba ma ƴaƴanta kamar yadda annabi yake ku nemi uwa ma ƴaƴanku ku nemi uba ma ƴaƴanku sai ya ka wannan ba auren wato dole bane sunansa ko da za ta gudu ina za ta je ina za ta je wannan auren cancanta ne sunansa su ma in bokon suna haka wanda za ta ga su zuwa mutum ya yi ba da tarbiyya ma yarsa ya ce ai ta yi digiri ai tana da NC ai diploma take ji kaza ta karanta kawai ba zai yi wani a gari kawai gari banza bayi da ilimin komai kawai zuwa auren tarbiyya da ya san karshe na kasa ta da shauransu su ma suna haka da da haka wannan sunansa auren cancanta to abinda da magabata suka dinga yi kenan in an ga wannan bai cancanta ba sai uba ya ce a'a sai nemo matarsa wanda ta cancanta domin ki da ina kare da mu ji ainihin karin bayani daga baki shi wato ainihin jagoran mu wato Nasiru Sunnati
Wato alhamdulillah ko da yaushe idan shabba kanitin na jawabi za ku gana yi shiru ina nutsuwa kamar yadda na faɗa wannan al'amari ne wanda yana buƙatar ilimi kuma na buƙatar shekaru na buƙatar kuma hankali kuma shi burhanuddin da yawa yana faɗin abu ne a matsayin wato wala na biyu uka mislu khabir a jawabi da yake kai wanda mun yi bayani game da maganar auren dole wasu sun yi mana tambayoyi wanda sai muka fahimci ba su bambanta auren dole ba da auren cancanta kamar yadda karshen karatunmu a ranar wani ke tambayar mahaifiyarsa ba ta son yayi aure shi kuma yana son su yayi don ana samun irin wannan matsalolin sai ka ga mutum ubansa ya ce ban yadda bai ce shi kuma sai yayi kuma idan ka bibiya ko ka ga mahaifin ya fisa gaskiya ko kuma da ya kamata ya ɗauki hanyar da ya cancanta ba hanya na rashin mutunci ba da jayayya da iyaye akan wata wacce rayuwar ba lallai ta tabbata ba wanda uba din nan shine asali uwa ta ce asali to alal hakika abin da muke so mu isar da sako anan shine auren dole da auren cancanta akwai bambanci wanda mun yi batu akan auren dole kamar yadda kowa ya fahimce mu mun karkasa abin gida-gida duba da mazahib na malamai da matafiyarsu ga baki daya ko mun kawo illolin da ke ciki wanda shine abin da muke so karfafa game da wannan abin da ke a cikin nan shine aure mun kasa kashi nawa akwai mace akwai wacce take budurwa akwai wacce take bazawara sannan akwai wacce take ba budurwa ba bazawara ba a iya ce uwa ce wayannan kusan mukami uku ne sannan akwai kuma wacce mai auren waliyin waye waliyi akwai uba akwai sarki akwai dan uwa to wayannan sun kasu kashi kashi akwai wasiyi to wayannan masu auren auren yakan kasu kashi kashi ne duk maganar da ake yi idan an ce auren dole a ma'ana na zahiri shine auren da aka kulla shi wa mace ga wanda bai cancanta ba kuma wanda ya kulla auren ba uba ne a gare ka ba wannan shine abin da ake nufi da asalin auren dole a musulunci amma auren da uba ya duba mijin da ya cancanta ya daura wa mace to wannan ba a kiransa da auren dole ana ce masa auren cancanta wannan shine asalin abin da ke a tsari na fahimta na addinin musulunci dalili ko shine mun kawo dalilai da hujjoji duba ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure sai Aisha alaiha salam a lokacin da ya aure ta shekarunta bai kai shekarar da za ta yi tunanin ta ce ga wanda nake so ba amma mahaifinta sai na abubakar na siddiq ya duba cewa duk duniya babu cancanta fiye da wanda yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aura mata shi ga auren sai suna fatima alaihi salam manzo Allah ya aura mata al-Imam Ali alaihi salam ga auren aure da mu dinga ji auren da ake yi irin auren da Imam Ali alaihi salam ya aura wa Sayyidina Umar ibn Khattab yar Sayyidina Fatima ummu kulthum go Sayyidina Zainab yar Sayyidina Fatima ya aura wa Sayyidina Umar radiyallahu anhu wannan ya faru auren raki ne da aka yi shi na cancanta ba sunansa auren dole ba domin abin da ya sa maka kawo wannan waiwaye a ciki shine iltifat ne ba wai ana ce wai ana duk sara ana duban bakin gasiri idan muka yi magana game da auren dole sai kai kuma ka dauka ka dauki fassaran auren dole a wajen turawa ka kuma dauke shi a hukuncin da muka bayar to zaka yi sukan musulunci a jahilci alhalin bai kamata ka soki musulunci da dalili yan uwa su fahimce mu auren dole a wajen turawa bambancinsa da auren dole a wajen mu musulmi auren dole a wajen turawa shi duk macen da ta yi aure shekara ta sha takwas bai ba ko ita ne ta zaɓi miji auren dole ne macen da ta yi aure bata shekara sha takwas ba ko ita ne ta zaɓi wala nake so to ta yi auren dole domin a wajen su bata da hankali bata san rayuwa ba balle ta aure mu kuma a tsarin musulunci idan an ce auren dole ana nufin a ɗauki mace a aura mata wanda bai cancanta ba kuma bayan wanda bai cancanta ba ba ta san shi bayan wanda ba ta san shi kuma ba uba ba ne ɗora mata auren akwai auren uba uba yana da dama ya ba wa yarsa shawari ya tsawata mata ya takura ta ta zaɓi miji na gari domin gaba za ta amfana mutukan mijin na gari ne sannan na biyu in uban ya cancanta kamar yadda muka yi bayani amma bayan uba wasiyi kake ko kanin uba ko sarki a gari bai halatta yi wa auren dole ba sai da son zuciya zai iya shiga ciki sai dai a tsarin lokacin da aka yi khilafa na musulunci to khalifa zai iya cewa ga shi kaza ya umarni a kai sai da yawa akan duba duban cewa hidi sansan ta zama khalifa yau jinsi musulmi baki daya to wanda aka amince shi akan musulunci gaba daya yaya kuma akan wata yarinya kwaya daya to amma abin da yasa aka ce idan ba uba bane bai halatta yi wannan tsarin ba shine za a iya samun mai son zuciya wanda sai duba yar in yaga tana da kyau ne aurenta da ɗansa in mai kuɗi ne aura masa kanta in kaza ne yayi kaza duk dan ya cutar da ita ko kuma in ta kishi ya ne aurenta ta ki sai ya duba mugun da bai cancanta ba kazanin mugu sai ya ɗaura masa aure da shi wannan yana cewa da ya samu kace auren dole anan da sabanin sa to ƴan wasu fahimce mu idan muna ruguza auren dole da bigaddin nazari mun cire auren cancanta wanda musulunci ke yin sa wanda malaman mu suke yin sa wanda iyayen mu suke yin sa amma idan muna magana akan auren dole muna magana da auren dole akan tsarin musulunci wanda mun zo da hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da cewa budurwa ana iya aurar da ita amma ita ma za a nemi izinin ta to sa'azan za a nemi izinin ta wa iznuha samatuha ne izinin ta wani kike so wani kike so in sai shiru to wannan ne mijinta sannan kuma bazawara manzo Allah ya ce ita kuma hatta tusamar sai an nemi umarnin ta ko kuma ya tayi umarni idan ta ce a aura mun wani to shikenan ya halatta auren anan malamai sun tafi kashi kashi wajen bayanin wannan amma na san na ci minti biyar dina shin burhanuddin zai daura game da bayanin auren dole da auren cancanta kafin nan na dawo insha Allah ni ma sai mu cigaba da jawabi akai Allah sai mu ce mu na'am kamar yadda shehu Abdullahi da abun tasiri na ji daɗin bayanin sa kamar yadda yake faɗa ɗazi wani ina bayani shine fa ainihin in yana bayani din ma badin badin bani wallahi da yanzu mun mai fara sabila da yana fito da abun bidikka ta yadda ya ɗauko magana akwai auren wasi akwai auren sarki kamar da khalifa kenan ko kuma a yanzu sarki din kamar akwai auren uba kaga duk akwai bambanci a musulunci duk ya bambance wannan kuma na ji daɗin wasu nukla da ya ɗauko na magana a wurin wato turawa eh turawan duniya ko yahudawa su a gurin su auren dole shine duk wanda aka mata aure kasa da shekara 18 kawai wannan an tilasta ta ne kawai kawai auren dole aka mata na biyu kuma duk wanda aka mata aure ba ka san wanda aka mata auren shi ma kawai auren dole ne to kaga wannan kuma ba haka bane wannan lallai in mutum ya dauki wannan zahirin magana nasu kaga su auren dole ya ka bamban abin da suke faɗa in kaji suna yadawa ko yan bokon mu wanda ba su da addini kaga suna irin wannan yada ai auren dole an shiga haƙƙin mutum an shiga kaza kuma ga manufar musulmin ne yana neman a jinsi din musulunci ta gida da rashin sani sai je ya ridda bai sani ba musulunci kamar yadda ranar mu kawo hadisi kamar da shehu ya faɗa annabi ya ce a nemi izinin ta budurwa a nemi izinin ta kuma izinin ta yin shiru ya ce wani kuke so eh ko da muke aure da wani in dai shiru shi kenan kaga musu kai Allah ya sa mu cika da imani babu addini da ya zo da tsari mai kyau kamar addinin musulunci alhamdulillah kuma a shi wato illan da ke cikin shi auren dole ainihin na ma'ana din kenan wanda a yi shi misali ba soyayya kuma ba tare da duba cancanta ba kamar yadda shi faɗa to son zuciya misali in ya shigo ciki misali yanzu a samu wani na neman wata yarinya kamar da ranar makawa hadisi annabi ya ce wanda ya wai za a taku mantar dauna dinin wa irdan yawa yawa fa zawuju wanda ya zo kun yadda da addinin sa kun yadda da mutuncin sa to ku aurar masa in kuma kun ki to dai zama fitina da musifa kan kasa misali mutum ya zo kamil ya zo na neman ya mace kuma tana son sa amma uwa ta sandare menene ba shi da abin duniya kawai shi ne kawai sai a ce a ko wannan bai cancanta da ita bane ne cancanta ba da addini ne ai wani an san shi da zuwa masallaci an san shi da mutunta mutane kowa san shi da zaman lafiya ga girmama na gaba ga ba da haƙƙi kowa dai wato son kowa ga shi kuma yana da mutunci ga addini amma sai ka ga wasu iyaye mata sun dage cewa a su ba su wancan ya dace ko da wasa a yi a yi a yi a yi har sai ta lankwaso in ba samu uba tsaye ba ko kuma an yarshin sa ma uban yayi wa fati yin tsaye ne to eh ne ne kaga ana faɗa da baffanni su ga miye aibin wannan uwa ta ce an tumbo ba ta so to an sa ne ne san duniya to dama annabi ya riga ce in lam taf'alu takun fitnatin fil in ba ku aikata haka ba to zai zamo fitina akan ƙasa wa fasadin kabirin da kuma wato barna wanda yake mai girma to fitin na'am na'am in illa taf'alu ko to in ba ku aikata haka ba ko ta kun fitin sun kai wa fasadin kabir yawa to kaga tunda annabi ya faɗa ka sallallahu alaihi wa alihi sallam to fitinatin din nan da zai zamo akan ƙasa da barna mai girma din nan abun nan din sai yana jewa daga ciki da a mata auren da wanda ba ta so na farko an fi an ƙi bin umarnin manzala to dama hausa sun ce ko a hausa ma ba addini ba in kun ƙiji in ka ƙiji ba ka ƙi ba in kun ya ji jiki ya tsiya to ƙarshe aka fi son duniya ne to da a je a wuro ne don duniyar sa kuma shi duk wanda aka son shi don duniya wallahi san dan abin ganin sa ka kai kowa fa na da basira fa sai yara kan aka je aka aura mata wanda ita ba shi take so shi kuma na son ta ne don yana da abin duniya to sa irin fa da aka je gida matsaloli za su tasowa ba za ta masa cikakken biyayya yadda ya kamata ba uwa za ta kai kawo sannan shi kansa in abin ya dame shi zai ce la'alla ma ya ce ni ba dama ba ke nake so ba uwanki ne ta mun tallanki shi ma ya shigo dusu maganganu daga nan sai kaga babu kyautawa ya musguna mata ta musguna masa ya musguna mata har ya kai maga ɗaya daga ciki ya tsinci kansa a gidan wuta ranar gobe kiyama dan duk wanda ya zalunci wani zai zamo bai iya haƙuri da kaddaran Allah ba to zai zamo an samu babban matsala na uku kuma ita kanta uwan in bata mai da hankali ba to bayan an yi auren kuma in ya zama na walakanci na yarinyar dama ba ba mutunci aka lura da shi ba ba mutuncin kuma yake da shi ba la Allah wata ranta zo ta yi magana ya faffada mata magana a gaban yanta kaga girma ya faɗi a matsayinta na uwa dan duk wanda ka aure yarta yarta to ita ma uwanka ne shi yasa musulunci yake ba aure tsakani ko da shayarwa ne kuma da irin da da surkuntaka duk ba aure wannan tsakani da ita ma uwa ne kamar uwan da ta tsubuna mutum ne ta haife shi bambancin bayi da nisa da da da ka sai a ta samun matsaloli mutane iyaye su lura da wannan kuma hausawa suna ce duk wanda ya hau jirgin kwaɗayi to a tashan walaƙanci da a jefar da shi to daga cikin dai mintin biyar ina ya zo ƙarshe amma fasadin kabirin ɗinan fitinatin filarin ɗinan wa fasadin kabirin ɗinan yana da yawa yana da faɗi wanda da a ta fito da shi daga cikin illan wannan shine auren dole mutum ne addini wanda a musulunci kenan mai mutunci a ƙi a aurar masa dan bayi da abin duniya kuma tare da cewa ita yarinyar tana ƙaunarsa ita uwa dan an fi samun matsala daga wajen iyaye mata irin wannan da shauransu ko a ɓoye ko a zahiri sai sun firkita neman Allah ya kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to da mu ji ainihin ƙarin bayani daga bakin babban shehu malami na kuri sunnati
alhamdulillah kamar yanda shabbar hadu sai bada mana jawabi da dukkanin tawadu da sauransu to Allah ya saka masa alkhairi a wannan matsala ne kamar yadda yan uwa ga mun rike ta matsala ce da an samu janewa kashi biyu zamewa na farko shine zamewar da take fidda mutane a musulunci ta yadda za su zo suna sukan musulunci da sunan su human rights ne wata rana a karatun wannan za mu zo mu dira kan human rights game da abin da ya shafi mata musamman in mun zo babin haihuwa ba dan wani abu shine saboda human rights su fahimci cewa mu ba mu san wani yanci fiye da ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba za mu ɗauko irin yancin da su suka kawo wa maza a duniya da yancin da suka kawo mata a duniya mu auna mu gani shin human rights su suka fi cancanta a musu biyayya ko ko musulunci fi cancanta a masa biyayya duk za mu zo ga irin wannan abubuwan to abin da ake nufi da human rights da yawa shine wai yancin dan adam ko a ce hurriya na dan adam ko wani abu makamancin wannan to wannan hurriya na yancin dan adam ko wani abu ya kamata mutumin da zai baka yanci ya zamto ba a ranan da ya ganka da kwalin digiri wai sai ranan da ka gama komai ka zama duk yanda zaka zama sai ya zo ya ce to wai yanzu na zo zan baka wannan kyautan kai kokari to shin wanda ya tsaya maka haka zama haka ne zaka goge masa ko kuma wanda ya zo ya ganka kai ado ka dan sai ya ce to ga wannan ga ga wannan a kara ma wannan kamshin turaren to abin da suke human rights shine da yawa sai sun tsaya sun bari musulunci ya gama wahala ya ɗauɗa ya ya taso da mutum ka kai yadda ka kai sai su zo su ɓata ka da sunan wasu suka kama ka yanci Allah ya taimake mu ana abin da nake so in gaya mana shine babu jayayya kamar yadda kullum muke faɗi musulunci bai yarda da auren tilas na zalunci ba auren tilas na zalunci mun bi jiro da hadisai ba ɗaya ba biyu ba uku ba wanda kadiya ya faru da manzon Allah da hadisin khansa al khansa bint kidam wanda imam bukhari ya rawaita wanda hadisi ne mashhuri wanda mun faɗi cewa ta kawo karan mahaifinta wajen manzon Allah ya rasulullah babana ya mun auren dole da wanda ba ni so manzon Allah sallama yace to ki je ki wannan auren na warware shi me yasa uban bai bi tsarin cancanta ba kuma in har dace ya kawata ya magana to fa ita ba wa iznu ha samatu ha bane ko sukutu a iznu ha an ta takallama ne ta ace yarka a gida ta yi hira da dukkanin samarkan unguwansu ta fara zuwa unguwan ƙetare duk ta iya hira sanai ka zo ka ce wai wannan yariya ne karama barin da a wata miji kai wasa da mutuncinka mu mun tashi a gidajen da mu kanmu mu maza a irin tarbiyyar da muka samu yar uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ka zo ka ce mata wancan kaza ma kana jin kunya kamar kai magana da mace saka kai kenan namiji kake jin kunyan yin magana irin wannan salon to ta yaya ita kuma mace za ta ji a wannan lokacin kaga wannan shine asalin tsarin maganar manzo Allah da sahabbai suka ce Rasulullahi to ya za a yi budurwa ka ce sai annabi zan ta aurar da ita irin kunyan sannan manzo Allah ya ce to in ta yi shiru shine ta ji kunyan ta zaba da in ba ka ko ya da za ta yi haka ta ce a'a to kun san ba ta so to abu na gaba da nake so in tabbatar shi khansa da aka ba wurinta manzo Allah yake cewa na mayar da wannan auren wannan auren musulunci bai karba ba hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ita ma wata mace ce ta zo ta samu manzo Allah ya rasulullahi anna fatatan jariyatan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya rasulullahi inna abi zawwajani ala man akrahu ya rasulullahi baba da ya aurar da ni wanda nake ki manzo Allah yace wannan auren na bata shi auren bai yi ba me yasa shi ma uban bai dauki tsarin da ya kamata ba hadisi na uku shine hadisin jariya wanda sai suna Aisha ita ma ta bada labari wanda ta zo ta samu sai suna Aisha ta ce ya Aisha kin ji babana ya mun auren wanda bana so amma dan dan babbansa ne dan uwansa ne amma yayi haka ne li yasudda khafifatahu dan ya tosa talaucin da ke ciki sai suna Aisha ne ta ce mata ta ce mata ki yi hakuri ki jira ba zan iya bada fatawa akan nan ba sai in annabi Muhammad ya shigo da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa yace a tura baban ta yazo alkali ne hukunci kenan aka kira babanta babanta yazo manzo Allah ce me yasa ka daura mata aure da wanda ba ta so ko baka nemi izinin ta ba sannan kuma ga dalilin auren ka dan kana son ka samu kuɗi a wajen shi yayi shiru manzo Allah sallallahu alaihi sai yake ce masa to shikenan ke me kike so a yi in kin yadda aure yayi in baki yadda ba auren nan na rusa shi sai ya rasulullahi na zaga abinda babana ya zaba ni ma ina son na yadda na zaɓe shi zan zauna da shi a gidan miji amma na yi haka ne don baba na yi sun cewa ba shi ne yake da iko shi kaɗai ba ni ma yana da iko me ka haka ta waye ta yi wayo ta san mijin da ya kamata ta aura san zai ta aura ba amma da lokacin da ka yi wa yarka tarbiyyar biyayya kai wa yarka tarbiyyar da ya kamata ka tangance ta ka kiyaye ta ka tsare mata mutuncinta sannan da aka ba aure wannan jayen ma ba za ku yi ba mu mun saba ba ya ba uwa ma an ta zai aure bace ma san da za a aura ba kawai dai a ce an ce shehi ya ce a wancan za a bara sun yadda da im- amanarsa sun yadda da ibadarsa ya kuma dama bata bude ido ba bata san wani ba balle ma ta fara kalli ta fandare ta yi wani abu ba makamancin wannan kuma da yawa wanda suka fandare sai kaga kuma al'amari ne wanda bayi a jin daɗi da kuma wanda ake ce ana so abu na karshe ko ko wanda nake so yanzu zamu bude kofarsa shine batun maganan illan auren dole ba auren cancanta da muka yi magana ba da auren cancanta mun ji alkhairansa babu alkhairin auren cancanta kamar sai suna Aisha da ta samu manzon Allah akwai irin wannan alkhairin babu kamar shi babu auren cancanta kamar irin yanda ah, Imam Ali alaihi salam ya aurar da yarsa Sayyidina Umar ibn Khattab wadda ga ta jinin manzon Allah ne yar Sayyidina Fatima ne kuma sannan ta aure Sayyidina Umar ibn Khattab da khalifan Annabi Muhammadu wanda kaga ta samu siriki da ya cancanta da ta aura dan su ya kamata ce sun san kiman gidan kuma su ya kamata su kare masa wannan mutunci sannan ko babu auren tantanta kamar irin da mu dinga kawo auren kaza da kaza mun ji musaharatu ahlul bait ma ashaba ko musaharatu ahlul bait ma ahlul bait zamu ji yanda ake auren shiga da fice to abin da nake so mu shiga ciki shine illan auren dole wani illan auren dole bila kilakin wala shakkin auren dole na da illa auren dole kamar yadda mun yi bayani me muke nufi mu da auren dole kada wani ya ɗauki maganganunmu ya murɗa ya taimaki arnan da suke suka musulunci da shi kamar yadda ga wasu malaman ana biyan su don su zo su ɓata musulunci su riƙe wani abu don su fitar da musulunci da shi to abin da muke so a nan shine auren da yake illar auren dole illoli ne mai yawa na farko daga cikin illar auren dole shine ba a samun nutsuwa a cikinsa gabaki ɗaya ba a samun nutsuwa ba zan manta ba da wani kissa da ake bayarwa wai mace ce aka mata auren dole ba ta san wanda aka aura mata kullum kullum kullum kullum kullum ana tare da ita an ce sun shekaru kusan arba'in rana ɗaya sai ake ba da labari take cewa ita tun da ta aure har yanzu kawai tana tare da mijin ne amma ba wai don tana san shi ba don da yawa iyayenta shekara arba'in amma tana rike da shi a ranta labarin yana da faɗin gaske amma wai abin da ke ciki shine ta shekara arba'in da mijin amma ba ta san shi kuma irin wani nailolin na faruwa abu na farko da yake sabarwa shine yakan tarwata farin ciki da soyayya da ake nema shi kuma Allah ya yi aron aure ne duk ba don komai ba sai domin a samu farin ciki da soyayya da nutsuwa shi yasa Allah yake gaya mana cewa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya yi haka ne ya sanya an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya yi ne ya sanya mawadda da rahma to sai zama tsakani babu mawadda babu rahma daga irlan auren dole yana haifar da saban Allah mai girma wanda an samu wayin dalilin auren dole ya kai ga sun yi shekaru amma karshe matan ta taba ta taba masa wuka wanda a wannan zamanin wa ma kana alaina bi ba'idin zaka ga an ce mijin wani wanda ta shaki wani wanda ta zuba ma wani guba wanda ta yi kaza ta yi kaza nawa wanda suka fara ruwan zafi wa mijin ya mutu nawa wanda suka daba masa wuka nawa wanda suka masa kazafi nawa wanda suka masa sharri nawa wanda suka nawa in da ka dinga girbawa dukka illar da ke faruwa a auren dole abu na gaba akwai wa'inda sunan auren dole suka shiga karuwanci yana tarwatsa tarbiyya in da ka ba mu irka tarbiyya shekara hamsin kuma ka zo ka mata auren dole da rashin cancanta mijin na farko zai ta gasa mata bakakken maganganu kamar da ta brandi ya ba mu labari na biyu kuma ba zai shi ma faranta mata rai ba na uku ita kuma ba za ta samu tunani mai kyau ba za ta fanta ma irin karuwanci da yawa wanda suke shiga karuwanci kada an ce auren dole ne ya kai su sai da uban da yin bai cancanta ba bai samu mijin da ya cancanta ba kuma sannan bai yi a lokacin da ya cancanta ba bai ba ta kuma tarbiyyar ma da ya kamata ba sannan daga cikin illan auren dole yana hana yara su yi albarka domin duk lokacin da ka aure mata auren dole dan za ka na bashi umarni ne safar da umarninka a duk lokacin da kace je ka idurwa ka Allah za ce masa je ka kai wasa idan kace je ka karatu za ce je ka kasuwa in kace dauki qur'ani ka je wajen malam ita ka ce dauki ka za ka yi kalli domin za ka yi duk abin da za ta ga ta saba da maganan ka contrary maganan ya zama babu dalili babu alaka babu sufa to wayannan illon ne kadan daga cikin illan auren dole wanda lallai yana da kyau mu kiyaye kuma mu kula yana da tasirin gaske musulunci bai yarda da zalunci ba kamar yadda ba ka san ka dammar a rayuwanka a lalata ma rayuwa kar ka lalata ma zuciyanka ma'ana ƴaƴanka rayuwansu Allah ya taimake mu sabbar hanjin game da illa auren dole na alhamdulillah shehu ya gama fito da dukkan kusan bayanai da ce eh, sai dai abin da ba a rasawa wato ta'aliki da dini akan maganar shehu shine wato gaskiya shi wannan auren dole a bisa cancanta fa muna daɗa faɗa su da mutanen mu ba ta iya tamizi ba su iya mayyaze wato bambance auren cancanta da na auren dole auren dole na ainihi wanda musulunci bai yarda da shi ba har da Allah yana sabbanta abubuwa da yawa marasa daɗi wanda kuma ba su da iyaka ɗaya daga cikin yadda shi misali ya faɗa cewa yana jawo wasu ma kaga sun tafi karuwanci sabiya da shi kamar yadda soyayya hawan hawa ne haka shi ma kiyayya hawan hawa ne akwai macen da an mata auren dole kamar yadda shi faɗa sama da shekara arba'in to wallahi akwai irin su wanda za ka ga in an zo ana magana suna wallahi na zauna da baban wani kawai abin da Allah ya kaddara ni da umarnin iyaye amma ba dan ina son sa ba to masu tarbiyya ne fa irin na da amma ni yanzu to neman kashe shi za ta nemi kuma za ta zamo za ta cutar da shi ainihin wani sa'in kuma a samu shi ne yake cutar da ita idan ta fi shi tsoron Allah to shi ne zai zamo yake fi- shi- shi- cutar da ita in kuma ya ta ya fi ta tsoron Allah to ita ne za ta cutar da shi domin mene in kaga in babu kaunan nan daidai da a rike gida abin da ya shafi mutum zai sai abincin wata guda ko wata biyu wallahi sabila da kiyayya sai ta yawa ta ta'almubazzarantarwa ta ta'almubazzarantarwa su da su mata tun da su ne haƙƙin irin wannan abin da ya shafi abinci yake kansu kai ka kawo su kuma wajen sarrafa shi da zai zama an ci mai kyau na gurin su idan suka ga dama in suka ga dama idan ka ba da kuɗin cefane na wuni ɗaya in suka ga dama to gobe ciko da ayye amma la in ba su ga ga dama ba wallahi a gaban ka da amma lissafin sai a maka badar wala bare kai ba kuma wallahi sun sun san hanyar da za su iya yi kai kuma in daɗin ne ma an kula an san me kake so wallahi da gangan aki har ka ga mutum ya kai ma ba iya cin abinci a gida Allah haka ne wallahi sai yana da iyayya ita shi ya haifar da wannan abu in ya tsine daɗin ma a same gobe ya in yi tuni daɗin kuma Allah ya sauke a sa masa a sa masa guba ƴaƴansa kuma duk sa'in kamar yadda shi ya faɗa yayi umarni a yi gaba ta ita kuma ta biya da tsabanta musguna ta ci a yi yamma kuma kar mu mance shi auren dole nan bai ta'allaka iya janibin su mata ba a har mazan ma akwai wa'inda iyayen da suke tilasta musu wannan ma masana aure sun ce ya fi muni kuma da ya kamata mutane su lura tun da hatta ba zawara annabi yake sallallahu alaihi wasallam har sai an nemi umarninta kuma sai ta yi magana to namiji ko da yake da hankali tun da arjalu kawamuna to da bai kamata ko a tilasta shi auren dole ba tare da cewa jiya ranar mun amsa wata fatawa kamar yadda yau ma shi ya dan ƙara bayani a kanta shine na maganin mutum ya tashi zai aure iyaye mata ko kuma iyaye maza sai su ba su je aure yan gidan wancan ba su ma a nan auren dole na iya shigowa sai ka samu mutum ne yayi karatun zamani yayi na addini gurgurdan hali ka bashi ya gama buɗe ido yayi soyayya shi ma kamar tarbiyyar da ya kamata ka yawa ya zo ya nemo wata wanda yana ganin dafi zaman lafiya rana katsa ba ya ce ni ba raka aure yar wancan ba to wallahi problem inda ke cikin wannan yakan jawo masu ja gefe su je sirrina sabila da tun da shi namiji kuma tana son sa iyaye ne ko daga janibin babansa ya ce bari aurar masa ba ko daga janibin ita uwa a iyayenta suka ce ba za ta aurar masa ba su ma sai ka ji an je an samu gefe ana ta zina kuma har ai aure kamar yadda ranar na buga misali da cewa yadda aka samu wata kai aure a kan amma kuma tsohon samarinta daga ta zo ganin gida gashi kuma har sun haɗu gashi kuma har an samu wani mummunan aiki la'alla hala auren dole ne aka yi la'alla ko kuma irin mayaudari ne wanda kuma nan a karatun mu na kula da tarbiyyar iyaye yana ɗaya daga cikin wanda abin da damu ba za ka zo rana ɗaya dami magana a kai ba za ka bar ɗinka ta gama ka ba ta huriya ƴanci ta gama abin da ta ga dama kuma ka zo kana neman aura mata wanda kai kake so ba wannan da a ji ku a gari tare in ka ƙi kuma biye mata zai jawo a samu ɓarna sosai don ba na mantawa a lokacin da na taɓa au- ɗaura aure a kotu
na'am a wani abin dariya ce wallahi an zo yarinya tana son wani yaro shi ma yana son ta iyaye kuma suka ga duk da anan auren cancanta ne amma sun yi wasa da damar su kamar yadda shehu ya faɗa kuma haka ne ba su ba ta tarbiyya sun hana ta tsayawa da kowa ko duk wanda zai tsaya da ita sai ya zo ya yi magana da su ba ba su toshe irin wannan ba sun barta ta gama soyayya ta zo ta ce ita wani antumbo ga wanda take so su kuma suka ce ba su son sa ba kamar ne bane aka sai rikici ta gudu nan ta gudu nan to anan ma iyaye su lura da ta ta wannan guje-gujen su je kuma a gefe a tamasha'a gara a yi aura ko ba haka ba shi wannan sosai da ai sunan su aure ne sai su a roka Allah ya shirya da ku bari a ta guje guje ta gudu nan gidan kawunta ta gudu nan ta gudu kai ni na san yarinyar da daga Kano ta kan ɗauko mota wallahi ta zo wajen wani samarin ta nan Abuja bila da babanta ya ce in yi ƙara ganin sa sai ya sa an ɗaure shi a gidan yayi haka ta kan ɗauko mota yake mahaifinta na da hali duk sassafe za ta ɗauko mota zuwa goma ta yi subuci kuma idan ta zo wajen holewa da zai kama su yi su yi rasu yi ne Allah kawai ya san abin da yake faruwa wallahi yamma ko irin biyar ko uku za ta sake ɗaukan hanya
makaga dai daga dai uku zuwa dai ta bi takwas tara ta ki dauki ina za ta kai tara shau mota ne mai kyau ina za ta kai tara uku ai zuwa yawa bakwai ta ta- da izinin Allah ta yi ta kam ka gani to kaga duk wannan illan shiga kabari ta gama soyayya ta gama wayewa ta gama wayewa kuma yar buko ne ta gama wayewa baban ya kawo wannan ta ce a ta dage da shi wannan take so da shauransu wanda ta inda nake ina tsammanin har yanzu ma ba a yi auren ba kaga wannan shehu iyaye baban ya jawo ma kansa tozarci da jinsu a duniya da auren aka yi kusan duk abubuwan da masu an da ya ta faruwa laifi shi ma sai yana da shi ko bai da shi shehu da da ya buɗa mu shi dan dama kuma na biyu shine kamar yadda na faɗa bai ka- bai ya ta'allaka shehu afuwan na wuce da a mu tafaddal yawa na abin da nake bukata abubuwa abin da sana eh.
hikayat din suna zamowa Mm.
kaman ibara Eh, hakan ya ce.
hikayar suna zama ibaratan lulul Eh, hakan ya ce. Alhamdulillah, alhamdulillah. To su biya da haka, kaga bai- kamar da na faɗa bai ta'allaka iya mata ba har su ma mazan to har mazan ma sai kaga mutum iyaye suna neman masa auren dole. Wanda yana da ilimin sana da komai an bari ya gama abin da na ya cancanta sai kaga iyaye a ta jayayya to shi kuma in aka yi aure a nan illolin su wallahi ya fi na mata ba mun ce wancan za ta almubazzarantarwa za ta kaza ba to shi wani duk abin da za ta yi in kuka aura masa wanda ba ya so. wallahi duk abin da za ta yi ba za ta yi gwanin ta tunda qur'ani ya ce faitu ma da bala kullu lin nisa'i to ita bata zama da ba gare shi ba baya ganin ta ji farin ciki baya ganin ta ji daɗi kullum ko in ya kalle ta iyayensa ne kamar ya ɗauka suka tilasta masa wannan to duk abin da za ta yi ba za ta yi gwanin ta ba ko wanka ta yi ado ta sa turare jin ta ko yake kaman kashi ta shafa a jikinta yawa kaman jaba da shauransu ta ga gaskiya iyaye mu ma mu kula a nan wajen da a zo aka irin wannan shehu da ya ƙara bayani ga shi an na cikin tautinsa Allah ya saka da to alal hakika a lokutan sallah yana ta hararo mu kuma duk abin da ya kamata a faɗa hujjatul islam sabbin hajjin ya mana jawabi kuma kamar yadda muke faɗi wannan kamar muna kira ne da yan uwa awatarwa muke ma iyaye domin abin da yake kawo haka yana ɓata society gaba ki ɗaya mujtama a society mu dai lalace mutukar muka ci gaba da saba musulunci kuma mun faɗa wa mutane shawara ne wannan nan bayar illarsa a bayyane ki ma kowa wanda ya wurin dole ya sani za ka iya ka ga mace ƙarshe hirin fyaɗe za a mata fyaɗe ƙarshe ake yi mata to ta hana kanta wani da shi kuma yana ganin ga shi ga mace sannan kuma ko menene ba wanda zai ce me ya faru ƙarshe da fyaɗe za a yi mata kuma shi illar ku ji shigar da alaƙar jima'i tsakanin ƙi da tilasta shi ma na kawo ɗa tangararren yaro malamai sun ce a duk lokacin da zaka kusanci matanka sai ya zamto kuka dai wannan yana babin jima'i da mu zo bayani akan sa irin mutsar musulunci to amma duk lokacin da kusanci matarka sai zamto a lokacin tana cikin bacin rai to in an samu yaro yaron bai zama takadari ne mummunan hali to mai auren dole fa ya inda zai haifa in ba Allah ne yake nake shi ba ko Allah yana albarka yaran takadarai da su tashi masu baƙaƙen hali sai da nesa da yawa ma a taɗi aka dinga zaman a- auren sannan babu gamsuwa wata kai ta ce miji ne biya sai mijin ya ga a tashi ne kaɗan da yawa wannan ma mai sauƙi ne akwai wanda ya yi aure da matan shekaran su yake min ya zo yana gaya min shekaran su biyar da matan yace amma wallahi da ɗaya da suka samun ma wani rana ne wani jarrabawa ya faɗo mata ta zo ta same shi amma bayan nan kullum da wuka take kwanciya inna lillahi yana zuwa ce masa kar ka kuskura yana son shi kuma yarba da ita shi ma yanzu auren ya zama masa auren dole iyayen ne suke so sun hada su auren su kuma ba su yi tsakanin an shiga ki ba sani ba yace min yanzu abin da yake zargin ta yana tunanin takan fita su je ta nemi maza duk karfe 11 za ta fita babu neman izinin sa kuma in ta fita 11 nan ba za ta dawo ba sai karfe 4 kamar ma'aikatar gwamnati shi kuma zai je ya kawo shi ya kawo sha a gaban 'ya'yansa bai isa ya ce ki ba bai isa ya ce karki ba wannan kuma fa wai a matsayin ma'aurata ne ina ina littattun mu anan ai wannan ba wannan ai litu dan ne wala nan tadbirin ina ake.
nutsuwa a nan sun lalata masa rayuwa Mm.
saka na biyu Sun kuma lalata masa ita ma.
namiji ne na biyu illar da zai faru da shi kullum na kwana da mace Mm.
tunaninsa ya fara karkata ga neman mace a yi ne shi ne dama zai fara zuwa zini to irin wa'in abubuwan da ke faruwa ita ma kan tare da namiji to me kuke tunanin Allah ba zai rubuta muku laifi ba gaskiya manzo Allah ya gaya mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Kwarai ra'iyatihi da gaske.
kowannen ku mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwonsa Mm.
to yaya za ka yi ga kiwon da ka bankara ka buɗa shi kai ka san ba a maka wannan ba Mm.
wannan illalin da ke faruwa kenan domin illar shi ne shawarin da muke son bayar anan domin yana da kyau komai in an kawo illa a kawo kuma mafita Mm.
to shawara na farko shi ne idan abu ya zama la- dole kana neman ka aurar da yanka ma wanda ya cancanta kai kuma kace so to in ba ku shawari ka duba yadda iyaye suke yi da shehunai da malamai da suka samar da wannan abin duba tsarin tafiyar ma'aiki duba tsarin tafiyar sahabbai sai na abubakar bai aurar wa manzo Allah sai ta na Aisha ba sai da ya cika ta da kunya ya cika ta da tarbiyya sannan ya tsara fuskokinta da ganin mazajen waje ta yadda ba za ta iya kallo ta ce wani diresin ɗinka ya yi wani ya kai ga mace tana iya ta tafa da wannan ta yi awa takwas tana hira da wani kuma wai ba maso ba saurayinta bane sai a ce kawai classmate ne abokin makaranta ne ta saka ta a makarantar da ita da maza baka da baka suke zama Mm.
ita da maza ba a bambanta namiji ba a bambanta na mace Mm.
kwanan na akwai odiyoyi da suke yawo wanda abin da zai baku tsoro game da auren dole akwai wani bidiyo da na gani ban sani ko a yanzu zan iya samun shi wanda wasu ne amma abin da zai ban tsoro shine za ka ga mace ce wai an ɗauko ta da dole sai an da Allah ku ga wannan bidiyo eh na'am
wai dole ne aka yi kankan da Allah ku duba wannan bidiyo eh, daga cikin illan auren dole gani da Allah na mata auren dole ne yan uwa ku sake kallon wannan bidiyon ku sake kalla to yan uwa mu duba wannan bidiyo dan Allah wannan bidiyon ya kamata ya zama izina ka gaya min diyariyar da aka kai ta gida a haka me ake so ta je ta gida wannan bidiyon ne yawo yake mu bamu da garanti bamu da ingancin magana amma wanda suka saka duk su rubuta sun ce wannan auren dole ne jarida guda ta saka wannan magana auren dole ne wallahi shi da zubda hawa kai yanzu wannan wannan ba ɗaya ke da kidnapping ba wannan fa kaman ku da kanku ne kuka yi kidnapping din ɗan ku kuka tura ta wani waje sai da babu magana idan dai ya tabbata wannan magana da ake yada in ya tabbata wannan wani dole ne hukuma ya kawo ta shiga cikin to ba haka kawai ake yin auren ba auren tantanta ba haka ake yi ba. ko na tantanta ne in ba kai ma yarinya tarbiyyar da ya kamata ta zaɓi na tantanta ba ba ta kai gaba ba yanzu ko irin wanda za su zo su ce baba na ce kaza baba na ce kaza kai kana tana a irin tarbiyyar da aka yi mana ka ma isa ka je ka ce ma wani baban ka ya ce kaza sai dai ka nemi izini dan Allah ka nema mun uzuri wajen baba ni kaza da kaza me yasa tarbiyyar da ka bashi ka bashi tarbiyyar dole ne yi biyayya sannan kuma baka sa idan sa ya buɗe da ganin wancan ne jan baki ba wancan ne kaza wancan ne kaza to abin da nake ga muku shine in takaice duk wanda yake son yarka ta aure dan manya tunda kai babba ne misali kai ma'aikaci ne babba kana son yarka ta aure yar manya ko kai malami ne kana son yarka ta aure malami ko kai dan kasuwa ne kana son yarka ta aure dan kasuwa ko kuma kawai kai ne mutunci ne a gari ko mai sarauta ne ta aika yi auren cikin soyayyar da ba ta saba ba to hanya na farko shine na farko tarbiyyar da zaka mata kakka bacce mu'amala da maza tana yara kakki mu'amala da maza tana yara mu'amala da maza din nan ko in ma mazan nan ƴan uwanka ne ko ƴan uwanta ne imayin abokan karatun ta ne wa'annan abu shine hanya na matakin farko ne da zaka nema mace ya miji da ya cancanta kuma ta zuwa da shi lafiya ko ba a sako maka yanka ba sannan abu na biyu shine a wajen auren karka yi dan san duniya kai dan yardan Allah karka ce ka nema mutum ne dan kai ka je ka huta wanda ka kwaso mana kuɗi ko dan da juya shi to sai ka yi duk biyun da ya samu bai ka ba samu zaman lafiya ba sannan kuma kai baka juya shi abu na uku shine ka yi kokari duk yanda za ka yi yadda za ka aura din nan ta zamto ka aure da ita ne yakan nan da wani tsari tsari na cewa wannan yan ya zamo tsarin da ka aurar da ita shine tsari ne na cewa ba ka aurar da ƴar bane a matsayin dole ka kira ka kai shawari da ita kai nasiha ka saurare ka fahimce ka wanda ga abin da nake fata wane ga irin mutuncin sa ga darajarsa ga yanda na san mutuncin babansa ga yanda na san mutuncin gidansu to ina mai baki shawari idan kin aure shi da ki samu zama na farin ciki zama na jin daɗi ki faranta min rai da wannan a matsayina na baban ki na miki tarbiya na miki kaza to kai kokari yanda wani zai sayi ranta da in kuɗi ne in abin da kake so ne kana iya yin wannan abu abu na karshe shine in ka ga biya ki yiwa a koma ga addu'a addu'a Allah ka ba mu wani fahimtar abin da nake nema in tabbata mata shi ni wa'annan shi shawarwari dan bayar ta yadda za ka iya mai auren cancanta a wannan zamanin ba tare da an samu matsala ba wannan ba san shi burajin ku zai kara gona ba sai da samu shi yau da Allah ya sa a to aka mana addu'a wannan addu'a amma a roƙa mu da suke cikin kunci na aure Allah ya kawo musu mafita in ma kuncin na talauci ba ana iya samun wasu cikin auren soyayya amma kuma talauci ya dame su Allah ya dauke mana wannan baki da ana jira da tsawar kan shi musulmi baki da sannan na biyu kuma wa'inda suke cikin halin haula'i imam iyayen sun mutu wannan halin bayan da suka yi kuka Allah ya musu mafita in na rabuwa ne a rabu abin da nake son suka a ƙarfi shi ne shi farko a wani ta zamo aibu ba dan an raba wani ba aibu wani musulunci ya zaɓi suka ne ba wai dan ana son suka ba sai domin mafita gare mu za mu zo mu faɗi illolin suka da muhimmancin sa da amfanin wasu addinan da ba a shiga za ku gama ta zauna a gida sai su shekara goma ba wani abin da ta shara kamar tana zina a waje na zina a waje ya zama har ba ta burge shi ta ma ta zama har ba ya burge sai yanzu haɗu ne na ganin dama ya san tana zina ta san yana zina kawai ne ba za a yi ba to ina amfani irin wannan Allah ya na Allah ya saka shi ya kawo kuɗoɗi muhimmai wanda har ina ganin kamar ma sati na gaba ma a sake fito da wasu karatuka don abubuwan da ya waɗannan akwai su da yawa gaskiya to Allah ubangiji ya saka na sati na gaba mai karatun mu sai da yan uwa su bibiye mu da Allah ko da mu gaskiya akan da na tunanin muhabba din nan kafin aure eh muhabbatu kabla zawal eh, wanda ranar mun shi gaskiya ba dukke shi ba aka zo aka hada shi da wannan babu kun da kuma a wannan fa'ida su zaka ne ko ba a ga wannan ainihin jami'a ku zaɓa ma kuma wasu kuma ƴaƴan ku kuma ta dace eh to da ina ga kamar da shawarin da ka hata na mu tafi kan aure inda mun yi magana aure a musulunci to auren da ke auren da in wannan ne aka kulla ne ba
in ka sun fasi da kenan eh nau'in aure wanda nau'in ke aure wanda in an yi ba ta yi ba a musulunci to shi ke daga nan kuma zo ga maganar wa'annan zaɓe da shawarar na gane eh suna da kamar rubuce tunda muna muhallin jawabi ne gaskiya ne to lalle shau ya kawo insha Allah an a kasance tare da mu Allah ya albarka kuma ran laraba ne karatu ne zo in bai zo sha daya na rana ba zai zo da daddare irin lokacin ta din nan ne sama in Allah da ranar laraba insha Allah kuma kamar da shau yake muna tawassuli da annabi Muhammadu wanda ke cikin kunci irin na aure wanda aka samu rashin fahimta wani farko in Allah da Allah ya riga ya kaddara muna fatan Allah ya jefa soyayyen a tsakanin su da fahimtar juna kuma kowa ya adalci ma kowa wanda kuma hakan ba su hada ba Allah ya tsare mu Allah ya kare mu kuma Allah ya sa iyaye da ƴan uwa su fahimci wannan sako namu duk wanda ya ji ya yada wannan sako ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kaman ya aikata ne Allah ya ba mu zaman lafiya subhanahu wa ta'ala salamu alhamdulillah an so ne a addu'a mu wanda ba su da aure